بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون
أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم سدد جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أبتال من تهتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مقدم ورشيد وكثير من القرآن الكريم وإلى أكثر الرواة وأهون المصلاتي wanda a yau ma Allah ta kira wa da mu ci gaba a wanda muna wannan sura ta wanda kuma a jiya an fara cikin hali a dai wannan wannan sarki a cewa al'adun da su yawan yin ba su ne ba su abin da su kafi yawan yin su a shi ne cewa wani mutum da sarki yana magana a kan kuma da mutane na makka waɗanda suke ba abin da aka bar su bayan a kasancewa ce wata irin abin da ake karanta ba su ayoyi na alƙur'ani ba mutum na cikin imani sun sallama su sai san ba aka nan ba sai zan kawai su da yansu a cikin ɓannarsu da kuma wata da rashin imanin su to shi ne Allah ke cewa amma su ne sun kai ba abin da suka jira kawai suna da jiran tashi alƙiyama ne wato shi ne ta inda za a yi busa a tsako da inda da aka yi wannan busa kowa da kuma busa na aka yi da wannan misali ba a kuma suka gani ba wannan ba suka arja an yi kwatanta musu an yi masu wa'azi an karanta musu abin da ya kamata a karanta musu amma dai ba su karɓa din ba to shi ne Allah ya sarki shi da hanyar zuwa ai ba abin da suke saurari inda sa'ata sai ta ta alƙiyama an ta ajiye wannan zuwa kawai ba ta ce وهم لا يشعرون الآية المسلمة والمسلم في زمان ba abin da aka bar su a bakin ake sun yi imani sun sallama to mabakin ake aka saba wa zan a suna ta rashin sallama da rashin imani wanda kuma ta da ta shi in zai zo zai zo ne a su ba tare da ajiyar ba wanda ana cewa da bakutan a tashar da ta zo ne ta yanda su mutane ba tare da an shirya ba a lokacin wani yana kasuwa yana harkoki ne wani yana gona wani aiki wani kowa ne yana wani kasar da aka bayyana ka kawai lokacin da ya wani su kafa hudu wanda da an yi to kawai shi kenan kowa zai yi wanda a shi ne an tashi ba ka da shi wani da shi gona wani lokacin a rayu da shi ba shi ne to sai ne lokacin da shi ha da lokacin da ba shi wannan bayan Allah kawai shi ya fito ko da mutane na Makka cewa ba abin da ya rage wa su ba abin da suke jira daga nan na zuwa tashar kiyama kawai to sai kuma ya ce lura tashar kiyama ɗaya abin da ya faru sai ce al'afin lawo waɗanda an magoya juna alal ma'afiyar da amma duk da sabon Allah ke duniya a nan duniya to yau mai yin wannan rana ta rana tashar kiyama ɗin to dukan ba abin da ba abin abubuwan sashen su makiya ne ga tashi illa almuttaqin sai dai banda masu tsoron Allah shine almuttaqin billahi ba fi soyayya saboda Allah a rana a cikin suka kai ma Allah da ya ce fa in nau ba su tsaro domin su kan matsayin mutum ya fi koda Allah ya tsaro wanda a nan wani gobe da sarki yana tabbatarwa da nuna cewa ran tashi alƙiyama waɗanda suke soyayya amma kuma soyayya da suka yi ba ta Allah ba ce ma'ana haɗuwar da aka tunda ka san waɗansu za ka ga haɗuwar ta su ce ta ba Allah yake yanzu misali za ka ga wani musamman irin mai shan taba ta gari ko wuri ko wani mai kama da haka a yanzu ina wani mai cewa da Allah ya taimaka mai da wata naira hamsin ko naira ɗari ba lallai ne ba shi ba ko da abokin ne na ko da abubuwan da amma idan ce mai ne da Allah ya taimaka mai da da da da abun aikin ko lafiya ba ba kala zai ba eh ya ce taimaka mai ba shi da ba da sha zai ba shi amma inda zai taimaka mai da kuɗi ba shi kaga ne ana taimakon juna a matsayin ba Allah da kuma wani wurin da ya ce ta'awun ala al-birri wa taqwa amma wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan da shi kada ake da juna wajen aikata aiki da sabon Allah da kai tarbiya ka to amma sai kaga za su iya yin wannan din amma domin taimakon juna wajen sabon Allah to nan shi ne Allah ya magana cewa waɗanda suke suna wata taimakon juna din amma sun sabon Allah to shine shi nan da zama su yanzu duniya ka su abubuwa suna farka suna da daga komi amma ya aka ji sallah ya ranar da za su ga kowa ba ya kowa ran saboda ne saboda kowa yana kallon cewa wancan shi addalili ne san ya ai hayi su ko kowa na da daga cikin kallon kowa to shine Allah ya dafa da nan masoyan akan sabon Allah yau ne wannan rana din ba a zuhu ne ba a aduwun sakin su makiya ne ga tashi amma sai Allah ce illa mutaqina sai dai banda mahu tsoron Allah sukan ba tsoron Allah a ran nan ba su da matsala kuma suna cikin watan samun mayar da Allah domin a jibi da dama wanda suka zo akan magana wanda masu soyayya saboda Allah to su irin waɗannan duk waɗannan matsalolin da magana ba da su ba ran nan soyayya kana amfani Allah kana shi ta ce da suke da domin akwai hadisi da dama da suka zo daga cikin akwai hadisi da Imam Muslim ne goyi da wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ranar al-kiyama zai kira bayan ne ce aina muhabuna fi kafin da rani ina ba su yin soyayya saboda niyya sai shi al-yawma udilluhum yukidu yawma la tadda illa bi yau kan za ni sanya cikin inuwa ta yau da babu wata inuwa ta ita ce inuwa aiki wannan kaga masu soyayya idan saboda Allah kaga su har lahira suna aiki masu yin soyayya wanda ba ta Allah ba sabon Allah ne fada su yi wannan hakuwa to su ne ake magana da zan samu wannan matsala ne shi yasa kuma akwai da jikin da al-Imam Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu wata rana wani mutum yazo daga wani yazo yin ganin shi yazo ina Abu Musa al-Ashari to amma bai san shi ba to sai ko da yazo inda yake ganin shi ya dai zauna shi yana jiran a yanzu to ana nan shi sai ga wani wani mutum ya fito shi mutum da zuwa nan da mutum a musa sai ga wani makashin saboda ya ka ya fito shi yana fitowa sai ga jama'a ana jira ba tana haka ga sai zuwa zauna ko da aka zauna aka nan sai dawo din sai ka ga wani shi wai kun san da wani to shi ne sai ka tafi shi ne ba abu musa da shi shi ta inda yake na bari ne da shi ke saboda da shi to shi ne shi mai zuwa da ya zo da ya zo da kamar ziyara to shine sai yazo inda mun da ya zauna yace ya zo ne tun daga wuri kaza dan dai zai fara da ziyara yace kuma saboda Allah kawai ka zo ya wannan ziyara kawa yace shi ya zo ne ziyara tun saboda Allah to shine sai da mun da yake to abshir fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu وجب يقول له تعالى وجب المحبة للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها sai ce manzo da kuma ya faɗa Allah barkin sarki ya ce lalle a soyayya ta ta zama wajibi ga duk wanda suka yi soyayya saboda ne kawai sai kai kana so ka saboda yana mutum Allah mutum shi a so ku Allah ce kawai sai to Allah ya ce wajibi ne ya so kuma sai wannan ya sannan ce da masu biyar da juna saboda riya za ka dace kawai sai ka shiga da su saboda Allah to shi ne ke kuma sai wannan Allah ce wajibi ne ya so kasu shi Allah ba dole ne ko amma dai nan ya wajen kama kai ne ne ko cewa da su sannan ya ce wa mutu ba zai da biya da masu bayan da kyauta saboda biya ka zo ka ɗauko na maka wasu saboda Allah saboda wata soyayya da ake tsakanin da daga tafiya to shi ne Allah ke wajibi ne sai ya kuma kai wannan abu ba shi kaga kenan soyayya in za ka yi tuwa da mutum ciki na duniya Allah ya rabu da amfani sabani za ka kai wasu na fata lamarin sai a ɗauko abin shi abu nan da aya nan suna magana farkon da suna magana akan masu yin soyayya amma cikin sabon Allah su ko sai su juya ta gaba ɗaya ma har ko da wani babban bawan Allah ne mutum kirki kada ko ya tare shi sai ku ɗauka har cikin duk kun zama kala guda saboda ya san a wani fahimta shi kan dare a cikin shi ne wani shi da amma ba wani Allah ba ba ka shi ne sai a ce ai ya ga dalla yana da kada shi kaza shi kaza da ayoyin da suke magana akan kafirai da kuma kuma ta sai zuwa zuwa akan wannan ne wannan ba mahallin ko kuma to saboda haka nan Allah yana magana akan masu yin soyayya amma wajen taimakon junan su ba Allah su kuma yake masu yin soyayya ta Allah saboda Allah ne kawai mutum yana mutum shi ne mutum Allah kai kana so ne to wannan su kuma sai Allah ce ban da su kamar nan har suna cikin ruwa da cikin da muka ga da shi to shi ne Allah illahu masoyan juna Allah ma sai shi da ya kai da sako ke duniya a nan duniya to yau ne irin wannan rana ta da kiyama din ba'dhum li ba'din aduwwun sajin su makiya ne ga sashi amma ilal mutaqina sai dai ban da mahukurin Allah su kan mahukurin Allah ga abin da za su yi sai Allah ya ce mun za ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaykum al-yawma ba tsoro ga ku yau wala antum tahzanuna ba ku bakin ciki sai Allah ce su waɗannan bayan na waɗanda su wannan sifa din su ne allazina amanu waɗanda suka yi imani الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسهات من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلف الأعين وأنتم فيها خالدون
waɗannan bayan Allah maɗaukin sarki zai kira su cewa ba tsoro gare su a yau kuma ba bakin ciki da su sai Allah ce su waɗanda aka wani suka su ne Allah ne na amanu su ne waɗanda da suka yi imani sannan kuma a su suka yi imani da dukkanin abu da muka saukar na ayoyin da mutum da zai amanu da ayati da abu suka yi imani da ayoyin da mutum da alƙur'ani sannan waka mu musulmina sun ga kasance masu yi a waya zuwa ga Allah mu to su ne nan Allah zai zana ya lissafa mana ita aljanna din da irin tanadin da ya yi musu a ciki wanda anan kaga in muka duba wannan mu da sarki ya tabbatar da su wadanda ka zoye su saboda Allah su za mu samu wannan din Allah zai kira su cewa ya ibadi wanda wannan kalma ta ibadi tana da hukunci za a ce ya ibadi la khawfun alaikum la ibadi babu ya ubure da kai sannan ana iya sa ya un sai a mata kawai sai ya ibadi za a iya maka ya un amma sai a mata fatiha sai ya ibadiya zai ke dauka a hukunci da hukunci ko ka ya ibadi la kuma ko kuma ya ibadi la kuma alaikum ko ya ibadiya la kuma alaikum bi da wakati ah wala mun tafsiru alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin to anan sai Allah ma yake yace ba za a ce muku udkhulul jannata ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da matanku tubaruna ana faranta muku rai kuna farin ciki da murna wa tubaruna ana girmama ku ma'ana ku dan shiga aljanna akan nan ne wanda kaga ita wannan ayoyin da muka diba za mu ga Allah madaukakin sarki ya ambata musu wasu abubuwa na bishara gare su da farko ya ce musu la khawfun alaikum al-yawma ba su ne kaga da musu alaikum al-yawma ba su ne ko mutum na biyu ya ce wala antum tahzanuna ba ku da kuci kaga shi ma wani alaikum na duki sannan sai kuma yace a urkul jannata amma su ayyuka sun shiga aljanna sannan amma su ayyuka na farin ciki su kuma ba ana fara ta musu rayuwa suna cikin muna da jin daɗi kaga ina ayyukan faɗa musu da kafin gura mutum wanda suke a cikin su to kuma bayan an shiga aljanna ba shiga ne kawai za a yi ba shi ke kawai a yi zaune ba tunda kaga yanzu inda za a kai mutum wutar a aji shi amma ba kawai koyi ba to ai yanzu shi yana wajen kai muku to yawa amma dai in an kawai sauran abubuwan kayan aiki to kaga sanin da daga da kansu da mutum da ke zai to bayan an shiga aljanna din to shi ne su Allah zai faɗa mana kuma irin abubuwan da za a rika yi a cikin na jin daɗi da farin ciki ne to kuma na Allah shi za a ce musu shiga aljanna antumu wa azwajuku da ku da matan ku wanda za mu ko dan dan mutum yana mutum kirki kuma ya yi shi na kwarai to da shi da iyalan na shi gaba ɗaya duk za a fi son janna ba ya saboda mutum masu fitarar duniya in dai ta yi aiki mai kyau ta yi aiki na kwarai to hannu yana da cikin suna da su mata na aljanna in ta yi aiki kwarai amma kuma ake cewa ma ita a shuwa gaba ne waɗancan matan da zaka ana magana da aljanna ko da ainihin guri to su matan da nan duniya wanda aka kai da su daga nan sun ci waɗancan daraja da wani saboda kuma sannan ba wani mutuwa ba wani sai mata daga hadin mu amma duk za a canza mana cewa ba kuma da mutum na ba ta ruwa gani da aka da kansu an canza mana cewa wanda masu kyau sannan za a insha Allah yawa sannan za a samu shiga daraja saboda haka a kar mutum ya dauka cewa za a yi mata nan duniya su ne su zama su a shiga gabanin waɗancan kuma ga yana da waɗancan shawar da shawar su duniya ne kuku yawa to su ba a gani shawar za su zama kuma su gabani su amma sai an zama mace mace sai za zama ta fara gani mai ibada mai da ya gani suka da abin da ya kamata in ka an da samu aka sai haka nan ba a samu abubuwan da ya dace da kyautatawa ba to kuma ka ga fara ba za a yi in shi ya yi aiki na ƙwarai mutumin kirki amma shi kuma san ba mutunci ba arziki ba ko abubuwa da gasu nan dai to duk kuma ƙarshe wani an gaji lahira za a raba shi da yi a zai su koyo ba ba dole ne zan tana ƙarƙashin mutum mutumin kirki wani da ta shiga da ba ba su da ba sai ta yi aiki ne to kuma mafi yawanci inda kuma ta mafi yawanci suka bayan tafiya shi ne harkar wajen zama aure su da su da ma na mafi shi faruwa sai ba su za ta yi da ta kullum harkar kaulakanci maganganu wanda ba su dace ba har zaki ta kama ma illa da sauran abubuwa da da take abubuwa da kasar da masu muni wadanda da su kamata ba to za a yawancin su su ne suke cewa wata ɗin kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ya je ya kira da zaki ya ya shiga cikin wuta ya ga irin sai ga mata sun yawa to shi ne yake kamar da dalili sai su saboda yawa butulcin da suke ga maza ba su biya ga maza wannan shi ne babban abin da yake kawo da matsaloli to kaga a cikin nan a lalle ne ya zama wajibi ya zama dana makokin su zama na aure da aka kusa ba wani mani ko ne kai dole ya ko na ganin dama a a al'amari matsayin ibada wanda ta kawai shi za a samu lada za a shiga aljanna ma kai tsaye in dai mace ta tsaye kallanta sallah azumi da haji sannan ta hada da biyayya ga mijinta kuma to za a shiga aljanna amma idan haka ya ba a ciki akwai matsala ba don haka ya zama wajibi kenan mata ya zama a cikin kiyaye kuma ga tsari da wani ne wanda zato da mata su a masu biyayya ba wai kuma ana nufin wani sai ne yana da kuɗi sannan ka bada da ba a'a wanda dole amma mai kuɗi da wanda a sarki biyayya kai ma wanda a talaka ne da kuɗi dole ma ta kare biyayya ka da don duk sunan su matsayin zama aure su ne kuma don matsayin aure da wurin Allah su ta yi saboda haka babu wani aure da ya kwanta da ajiyar wani sannan mai yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da Fatima da sauran wanda ba amma da mutum ba su ba ai su ta ne saboda haka abin da an kawo da samun sun kamar ta da iya yi ma wasan an gudu kamar su kamar su yana da kuɗi talaka ne siya sarki ne siya ba sarki ne su malami ne su ko jahili su ko ma da wani irin mutum da ne to dole ne mu sun zaka wata biyayya in tana suna da kamar hama wani wani muna fatan Allah ba su kiyaye wa ku saboda haka haka haka za a shiga kuma Allah ya ba mu misali na cewa idan ba a yi aiki ne kyau ba ba a kai ya ba mu misali cewa sun mutane matan annabi Nuhu da kuma annabi Nuhu sannan da kuma matar Fir'auna annabi Nuhu da annabi Nuhu kaga suna auren mata amma sai an fara mata da kuma da manzari to sai ya zama tare kuma haka kai ana yanzu abin da aka yi na yasin ba daidai ba na cikin da su annabawa to karshe su suna da kai lahira wasu ba ta zafuwa su kuma ga maza za su kuma yin Allah kuma don Allah ya bari su wato kai na gidan kai kuma in kai kan san mutumin banza kai kuma kai ne ba ka da addini ba ka da kulan ita kuma ta ta kware duk abin da kuma tana yi to ita kuma wani za ta shiga aljanna ne amma shi kuma ya wuce wanda shi gaba za a yi tun da ga fir'auna shi ya shugaban dukkanin wasu bin arhuhu tun da aka ga wanda ya ci shi aka da shi aka ga ya riga ga zuwa ya wuce gida to amma duk da haka nan ga masu siyasiya ta ga masu zaki da ruwa shi ga dan wasu biki jama'a jama'a ce da kiyar amma ita banda ita ita ka ta ita gaba da aljanna ba za ta yi tunda ita a aljanna ma ba ta manzo Allah ne saboda ai ga tana gaba da aljanna ne saboda haka ko da jiranin ba wani jami'i shi ne shi manzo Allah kai yana sama aljanna kai ba nan ta ba to kaga a cikin nan ko da mace tana auren miji wanda abba na kirki ba in dai ta zo ta kwarai daidai gwagwado na da na miji da gaba da tana yi sannan kuma ibada kula da ibada kuma tana yi za ta shiga aljanna amma ba tare da shi ba don haka da kusan in wuta din ma ne a mace ta aikata aiki na shiga wuta ko na mijin duk da shi ne ta gaba da suka taru duk suka zama wanda ba su da aiki da kware to duk za a tara ne a kawo ruwa kamar da wata aya ce fara ukhshuru allazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahaduhum ila siratil jahim haka za a yi in kuma ya aljanna ne na biya gashi kuma Allah ya ga wasu ukhshuru jannata antum wa azwajuhum ku shiga aljanna da ku da kuma matan a matan naku din to kaga ce idan a idan aka yi hakan to in an an an yi da kware to ruka da gadin ba za a raba su ba kuma a shi yau ban shi ban shi ban shi to bayan an shiga aljanna ba shi ba ne kuma za a yi cikin ayi zaune ba wato kaya alat shi ba sannan sai za ku alaihi bi ajin za a rika zagayawa ga gare su bi sihatin da afusta a za ku shi ko to sai ba to ashe kwanoni sai abu da wuri a shi da bin hadin za a rika zagaya wasu kwanoni min zahabin na zinari wato shi ne wanda za a rika kawo wasu abubuwa na wanda za a rika da da lafiya da shi a gani ne kayan alaƙa sai da zan za a mai rayuwa to wannan a shi ne bin hadin da min zahabin kuma na zinari ba kamar nan duniya ba nan duniya halama ne mu musulmi ya amfani da abin da yake na zinari kwanon zinari ko kotu na zinari wannan halama ne kana amma aljanna sun su zama yadda insha Allah yawa to shi ne min da hadin wa ko hadin sannan kuma da ko hukka shi ne wanda yake ko ko to ko ko da ba ko da da su sai ce ko shi ko a shi kan da ba ka ba da lamarin da Hausa duk ba wanda yake kudi da ai ko sunan ko sunan da ke ranar da muka amfani da su ba zaka yi kudin lalaci ne mun tashi misali yanzu sai wace ranar litinin ko turan da ke misali sai mu ɗauki kira a wani wanda na alamar kan zama da ita a litinin misali yanzu a biya sunan litinin da lafi al-isnaini ko amma ɗin zaɓe da wasu wasu mutiya litinin litinin litinin a gani ko shi ne shi wasu yake ɗauka litinin litinin kawai wannan ta iske mai dama ka'ida ɗin da wannan ɗaukar na larabci ne ita ta iske ba su kaya da wasu kirkin litinin litmai litinin ko sai talata kuma turata turata sai su talata shi ma ta da ce mai ta ɗin ka gani shi ma na rikin gani larbi'a laraba shi ma da ka gani larbi'a ka gani laraba shi alhamis ita kuma matan da kuma yi mace alhamis kawai suke ta ma na rikin gani juma'a shi ma da wata labarai da wata an juma'a ko juma'a shi ne a sabbi da shi shi ne ne lahadi da wani ko lahadi sai shi lahadi kaga kaga wani kuma sunne ne kai duk duk ba ba da hausa ne ko amma suna da sunayen da hausa ai wanda ya haka take ba da hausa ne na kula ba yi nan ba makaranta ne su sa haka ne saboda haka a to shi ne nan kof ko hikima shi ne wa akuwa din jam'u ne na kof ko hoka da yawa kuma aka ce wa huwa ilahun la qawwata lahu a ne shi ba share mu min hayyu da'a su ko hoka amma irin wanda ba su da barkani an san irin hoka na wanda aka tsara mun ganye ko da ba su da barkani ko da su wai abin da ya taron da aka fara ba inda ka gana ba su da kana kai ko shi ne kun tsaya ga wanda ba sai ka san ne musu barkawa amma in barka ne kaga in ka rika barka ai dole kaga akwai ba shi ne sun yago da wani mutum sai ka ji hannu ba dole kaga akwai amma in ba su barka ba sai ka dauka duk inda ka kana maka shi da abin da ka sai ka ji kai kai don ga aka fara da insha Allah to shi ne ba ko mutum da ko huka a wanda su ko huka nan kuma a ciki ne za a rika zuba abubuwa daban-daban na kaɗe kamar yadda ya faɗa yake faɗa za ka yi tasiri na kan alhawu tasiri na kan alhawu za ka yi alfahari ya faɗa waɗannan su ne alhawu min ma'in da ya yi wa alhawu min laban da ta rika ta'amu wa alhawu min kan da za ta bishka da ita da ma su yake magana ƙorama ta ruwa ta tafi masu tuwa da ba irin namu mu ya fi kwala da kana mutum ya ce zai sha famu ko ya na tuwa na kan jini ya ka fice masu to shi ke nan muna gare mu kai to kun mutu wannan su da ta da ba ku bane an mutu wannan ne ya an ka zona dai kuma da nono kuma da yake min labin da da kuma nono wannan zama shi ga ya ta'amu Allah mu nan nonon da muke amfani da shi a nan duniya har da yayi yanayi shi wanda bai kuma wannan ne mu tsakanin tumbi da jini ne aka kawo su tsakani na shi ne muka gaba a cikin dakin nan halar kuma ba ta ta ba kuma ta kuɗe mun ta kosa ba kai ba to saboda haka amma ka gani tsakanin tumbi da jini na ka yi shi to amma na aljanna shi ko ta tafi ne wanda ba irin ba sannan yace da kuma giya ita kuma giya ba irin ta duniya ba ita kuma wanda nan ne za a kasa ba ta daɗi tana bugawa tana sa ciwon kai da sauran abubuwa da wanda ba daidai ba haka to ba wannan ita wannan da ba ta da daɗi ko an ka tare da ba ba ta wani abubuwa ne na maye ko na wani kamar da aka ba to shi ne waɗanda ko hukar duk irin waɗanda abubuwan da irin su zuma haka duk su ne za a yi amfani da su kuma zuma ba irin samun kalan ba to da mutum ba zai da kasan wani ƙwaro ne kasan wani ƙwaro ne amma ita wancan ba a yi ta bashi ba wata wani sa ta mai kyau to shi ne waɗanda ko hukar za a yi tsada da abubuwa dai akwai nau'i nau'i kala kala kamar yanzu yadda ka san munan da yawa nau'uka saloli na lemu lemu kala kala suna da yawa ko sai dai ka san bakin abin ka sani ko kuma irin mutane yankin su irin lemu su suka yawan ɗauko ba haka kawai amma dai kala kala ne ka zo wani wurare za a ga mutum ga sunan dai kala kala masu faɗi da yawa to shi ma aljanna ne duka duk abun daban daban waɗanda akwai masu zaga da kamar da faɗa mana kamar da faɗa maka wani tsafa alaihi bin ta'ala ana zagayawa da yi duk gare su wanda haka ya rasu cewa ya gaba masu an shiga su kai musu yaron sai dai za su sun yi kusa rayuwa yaron naka ne sai kaɗai ko wajen da makarar suna lafiya wasu kuma kuma su ɗaya wa gane ba hamayya mai bane yaran ne matsakaita ne haka matasa an gane waɗanda su masu kyau kuma yake hafi taho zuwa Allah amma kura yake kamar lokacin su wajen kawo kura ba da sake su da wallan ne gidan su to yare yare masu gaske ma ke da kamar lokacin wajen kawo to balle shi ne gidan su da kai to saboda haka to shi ne za mu rika zagayawa inda dukkanin abu da kai ka da wani kala kala na jin daɗi ko ma ne to shi ne dama da abu da ganin da kuma matsayin samfo ne an kawo saman ma bai ma kai ga fotu ko shiga su ba amma da zuwa matsayin fotu ko shiga to shi ga haka wai za a bar maka aljanna ko zai tsaya kan to wannan shi ne a wata hada wani cikin sahabbai ya zo to manzo Allah ya zo to wai manzo Allah jina da ake aljanna ko abin da ke da kuma ba yake ni kaga da ba abin da ka so in dai ba da hada hudu wata da zuwa ko shi aljanna shi ba wanda kawai shi ne hauro shi wani ne ga tabbata akwai aljanna ko da shi aljanna da shi ne wanda za su ga kwarai da gaske akwai doki wanda yake na jan diamond wanda za su fasu da gari sirri kuma ta su ma ake fita ba ma su yara ya kasa ake kuma daga saba ba da shi ne da shi wani kuma yake shi kuma la kuma shi shi ke zai shi ne da ya hada shi ma akwai kuma za su kwarai da gaske yace duk abu da su akwai shi wannan shi ne nan Allah ya magana cewa da zahabi wa akwadi da ko huka wa fiha cikin ko hukun kuma akwai ma tattahijil akwai duk abin da rayuwar mutum ta kasu jin daɗi wata rasul a'lim da kuma abin da ya damu suka jin daɗi sun kalla duk akwai sangare sannan sai Allah mai yake wa an ji ha kan da kai kuma sai da kuma da kuma za ka abada ai ta abu ba sai wa kan ban da yake shi ba da daga daga tsari ba sai shi abin da yake kan da kan sai ta saboda jin daɗin komai yawa ne haka sai karewa da akwai matsala tunda in kana so ka gane haka nan tabbai wanda ya rika abuwa suka dan zanna da hudu sai kun ba kuci mara gaba haka shi ya kowa sanin ni'ima ta zanna ko ta kuci akwai matsala don ga su ko a ce ni'ima ta samu da yawa an dai baka da kadan kadan ana baka yawa to kala ce da kadan kadan ne kika samu ko da ba da yawa ne dai har ƙarshen rayuwa bisa ga a ce a baka yanzu yanzu ka ji daɗin sosai wanda kake so amma kuma ka samu da kuma ya kare da rayuwa kan kuma to ya ce mun wannan a gefen sai da shi amma wanda goma ba ya aka to kuma nan a na
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
to shi ne nan ubangiji maɗaukin sarki da ya tabbatar da za a rika zagawa da wannan boka kuma ana tayar da su abubuwa na sha na jin daɗi wanda suke suke ko ko abubuwan abubuwa ne zaka kama su kyau kwanan da ke cewa ko wata tsawo da buhu sharabar da kula wannan zai tayar da su abin sha wanda ya tsarkake da kyau da daɗi kuma nan sai su mata su yi amfani wata lauku na abin abin da tsirrai ne suke wato kaga aljanna ce aka yi abin da ba zai kaka so haka za a bata insha Allah sai aljanna ta ake haka ba na da wannan kan duniya kan kana ai wata zuwa zaka so kuma anjima ka gwada wata wannan a shine amma aljanna din a kun da mutum shi shi yasa wannan da yake cewa wajen fiha ma la hayyu ra'at wala ubnu sami'at wala qadar ala qalbi basharin qabl yace aljanna fiha ma la hayyu ra'at akwai abin da yake mutum da shi ba gani ba da shawari wani wayi waka da za ka yawa sai kana yawon duniya a ce kasashen da kake kallon sun ci gaba a nan yake ingila da da da da sauran yankin laraba duk ka shiga ka yi yawo na buɗe ido na duk ka zako ni sai ka ce aljanna sai ka ga abin da kuma da wani kuma da wani sannan kuma yace wala ulun sari'a duk wani abu wanda kika ji wanda kaka jin daɗi ne ga kunnen kai na burge ka to in ka tafi aljanna sai kunnen ka ya ji wani abu da ba taɓa ji ne ba da daɗi ba yace kai wala ka tsara ala kalbi bashar kasu yace abinda ma tun da dan adam yake wannan abun bai taɓa tunani ne ya taɓa zume ga zuciya ba to shi ya gani tsaye amma da an zo an kai ka tsira ya ka san ita zuciya take tunanin abin da bai zuwa ko to yau sai aka ce an kulle ta abin da ba ta taɓa tunana ba sai na tsirku shi to kaga to shi na Allah ke magana da ku a cikin hadisi da wanda duk da dai bangi ta alqur'ani ya faɗa mana wadanda ya da cikin wannan zaga ko kamar ka sai ka rubu alaihim buldan mukhalladuna bi aqwad wa abanika wa ka'su min ma'in la yusaddauna anha wa la yusuna wa fajatan mimma yata'ayyuna wa lahmi tayrin lima yusuna duka Allah ya faɗa wa kullu ilmin ko yace maka amsalin zai yi makarun ma duka ko sai su da an jima kanu يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما kawai babu abu da sai iska mishi kuma wannan ga duka da wani wani da zai yi duk ya ga amma duk wanda akwai da ga sanin na tsawon da abu da zai a ga ga ba kamar kuma wai da fa alin da ana ya ci ma ko shi ma da ake ninke zatin wa aqwalin kanat awarira awarira shi ma ce ninke zatin أدبها كالإسلام آه ويبقون فيها كعبا كان مزاجها زنجبيلا فيها فيها فيها تسمى أيضا فيها تسمى سلسبيلا يبقى سلسبيلا لأنه يجب عليه ولدان مخلدون وشيء وإذا رأيت من الشيء حسبته mu'zu an masura shi ne da magana cewa in za ka ga yaran masu girma din kamar zubru su ne wajen shawo wai saboda mutum yana ganin shawa a cikin ga masu girma na cikin gida na yau kaga wasu ya hu ya gina kasun gida ya wani yana sun ga jama'a ba su yin shiwa ana zama ana hara da shi ta aljanna ma haka Allah ka yi sai kama haka za a yi mana insha Allah wa alaikum girma din sannan ga kuma sama da shi kuma kuma duk gobe kuma kuma kai shi salamu alaikum kuntu fa lahu wa qadima duk insha Allah ka da yi a shine an tuni fiya kan duniya sai Allah ya ce dole ne da tilkar jannati wacce wai ce aljanna Allah shi wuri kuma wannan da aka gadar da ku ita bima kuntum ta'maluna saboda dalilin aikin da kun aikata ma'ana wato shine wato yana nufin cewa Allah madaukakin sarki wato ya san ko da ya fito ga da ɗan gado to an ce za mu ga da kuma gado tunda ai aiki mutum da yi na kwarai saboda haka sai Allah ya ba shi cikin fara sai ba shi aljanna to kuma an tuwaye garo kuma an sa abin da garo mutum wani ne ba ba ko da garo to sai aka ce eh abin da ake nufi da garo shi ne wato kowa na duniya da aka kaf da musulmi da wanda aka kafirin kowa yana da gida aljanna kuma yana da shi wuta ga ka'ida a shi wanda wanda biyu shiga aljanna din za a hada mashi da na su gina na abu wanda ke shiga sannan da na wani kafiri wanda bai yi imani da aiki da kware ba wanda ya aikata aikin da ba daidai ba aka tafi wuta shi a ga mai da nashi ya yi da jiran ya gane shi ko kaga kenan a kanta aka gane shi kaga ya gane shi kenan tun da dai ga shi an kai shi wannan kafin saboda ya yi da kware za su ga wuta shi kuma yanzu an sace aljanna sanadiyyar an ba shi wannan aljanna ta wannan kafin wanda ya gane shi kaga shi da shi wannan kafin kuma Allah ce ba mutum ta abu saboda abin mun kai ta za ba ce to amma kuma aiki mai da sabon janna da wata sabon janna ko a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kowa ba wanda aiki ne da shi da shi aljanna hatta haka zuwa sai kasu manzo Allah haka kai to kan nuna to ai kaga aka jira ruku da sun san magana aiki na Allah da matsayi da jawabin ubangiji da ibada ai manzo Allah an kawo gare shi a cikin kula to kuma ya ce kowa ba mai shiga aljanna yace sai inna hu bil jama'a amma aikin sun da shi da sabon zuwa hada kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sallama kaga a cikin alhamar Allah ya tsaya da kai mutum aljanna shi iya ka dai zama ya kokari ne ya aiki na kwarai to saboda to kuma har yanzu in aka ce ba aiki da kai na kwarai ne to in haka ne abin da ya kamata a lissa ba shekara nawa kai duniya in ka yi shekara hamsin misali sai kai shekara hamsin a zai fi kai duk shekara uku adadin shekara su baro da kai ko to amma kuma kai ba haka ba ne sai kuma Allah ce kuma ai za a dawo wa an ji ya kai ne ko ya an kuma haka aka ce saboda ne yau shi duk musulunci ki baya da ne kada su mutu ko da zuwa ne duk da yana da niyya har abada ko su kuma sai da da da abada to wannan kaga to shine a za su ga da har abada kuma shi an ga da mun da kare da ba kun ta maluna saboda mun da kun kuna da ka fara sai Allah ya rubuta shi ce lakum biya ba ta kuna da kayayyakin marmari a cikinta kafiratun masu yawa min ha ta akulu da za ku rika ci daga waɗannan kayan marmari da duk abin da kuke so za ku sami ta cikin aljanna babu wani abu cikin aljanna wanda za a nema wanda ba shi duk wani abu wanda ka sani a nan duniya na jin daɗi na more rayuwa akwai shi aljanna aljanna ɗin kuma mai kyau ina ce wajen ina ce akwai ba wai irin namu na duniya ba shi ne min haka ku masana sai Allah baraka baya kan ta mana wannan ne kuma zai kan ta mana yau إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba bayan dama ƙa'ida kenan yawanci duk sanda za a wani lokaci za a fara kawo ayoyi da suke magana a kan waɗanda mutum yi mara suka yi na ƙwarai ba irin yadda za su shiga wuta da kuma irin abubuwan da an ka tanadar musu na azaba wani lokaci za a fara kawowa wani lokaci kuma sai a fara kawo magana ta aljanna ne sannan daga baya na wuta ne abin da ya sa hakan yake faruwa wato saboda su sahabbai saboda ƙarfin imani a duk lokacin da aka karanta ayoyi na azaba da suke magana wuta da abubuwan da za su kasance da sauransu to hankali sai yana tashi wasu kada yake to sanadiyya wanda ta shi hankali sai a kai wani komi da ya ma bude tarbi saboda tsoron Allah ya kama shi to sai kuma Allah saukar da ayoyin da suka magana kan aljanna kuma ga abubuwan da aka yi sosai su da dan dama da kuma haka to shi ya samu surutu a tsoron zahari inda aka yi magana ayoyi masu magana kan aljanna sai kaga ayoyin da suka magana kan wuta to shi ne nan yanzu Allah zai gaya mana kuma wanda suka aikata ayyuka wanda ba kwarai ba shi ne su cewa inna da mujrimina lallai waɗanda aka kafirai su ko mujrimai kenan mutanen banza su kan fi azabin jahannama suna cikin azabar jahannama galibin ko su ma za su dawo masu saboda kuma niyyar su ba su da niyyar barin kafin su kuma su ma za su dawo su ma ba su da Allah ya kare to shi ne galibin da za su dawo masu sannan da Allah la yufattaru anhu ba a tsabtar azaba gare su wa hum fihi mublisuna kuma su za su yi shiru su yi kit a cikin zuwa da wakati wato aka ce amma ta yi shiru suna shiru amma su kutu ya afi yin shiru ne na yi kaura daga haku saboda sun da sun yi duk abu da su zaman lokaci da su ya kamata su kai suwa fita a ruwa ko ana nuna su a cikin da suwa su yi su yi su yi shiru ba ko mutum kuma su ce da wani shiru da su ji a yi ko su ka yi kuma za a yi ba a cikin da ruwa shi ma su yi cikin da to shi ne haka kan su gaji da bakar ko ka kan shi ne haka ka su yi shi ne kan cewa wa mun bi mun su kuma na masu shiru a cikin to nan azaba din babu wata magana ba ko dai insha Allah ce amma ba kai dai mutum ya ji an sa su ta yi kuma an ci ce sai a a wa ma baranda ba ai ba mazalunce su ba walakin kanu walakin walakin sai dai kanu zalimina su ne sun kasance azzalimai ma'ana sun zargi kan su ayin zuciya kan dai abin da Allah yake yayi aka dai da cikin zuciya ba wanda ya ba wani abu ya ba Allah wani abu ko wani abu cikin da Allah ya yi shi nan ko bayan Allah ya rubuta su da abubuwan da dadi kala kala da ba ku da adalci ba sun ka daga duniya kuma shi ba kin gaskiya sai ka zo ba ka yi komai da abinci sai Allah ta dama mutum abincin da zai ci a cikin cikin mahaifa da shi nuru nuru ne yana dauke da sinadarai kala kala masu kyau wannan gari ba kyau gani yanzu in kana da wani akwai yawo gidanku mai shan nuru wanda ba a yayi wajen nan kuma lafiya da ba da fama da shi lafiya kadiba jiki ne ke ba za ka gani wajen lafiya ya yi kalaya yawa kuma kana dai ga su kai kai abubuwa kala kala a kyau a kyau kan ga zuwa rai amma ya yi kalaya wannan nonon duk Allah ya kare sinadarai kala kala na ƙara lafiyar jiki da jirgin duk a baka sun fada shi ka dai ga kadiba shi inda Allah bai gada wasu da kare gari ne to a tafa ba ta wahala duk abin da muka ci shi ma shi ga ba shi amma sai Allah bai yawan nan ba saboda ni'ima ce ya kawo ruwan da zamu rika amfani da ruwa wajen tsaka cikin duk abin da zamu yi a sha a yi wanka duk abin da zai ga da dai duk ni'ima ce da Allah ya rana duk wata ne ba su mutu ba in ga ka fahimci gidan ruwa kake na mai sai ba ko amma in dai na Allah ne daga jiya ko jeje ko jiji da aka kira an ga wata duk dai abin da ne to fa za ka yi ba inda kuma ne kuma gidan kowa ce to haka yi iska kuma ta wata shi ma ga na ji ba ba mai sai iska ba sai ka ta wurin da ba za ka saba shaya ka ko shi za ka sai amma dai kuma matuƙar dai ba ta ba shi ko mutum kana tafiya mai iska ba sai ka sai ba shaƙa ta ba za ka yi shi ba duk ni'imomi wanda Allah ya kira ba shi ne ya dawo ga yadda yau dabbobi suna da rayuwa ko wanda muka jin daɗin rayuwa mu haka suna da daɗin rayuwa amma kuma sai Allah ya ba mu dama mu kama su mu yanka kawai da ɗin mutuna shi kenan duk ɗin mutuna ɗin mutuna ba ɗaya ya kace da yake dabbobin nan kuma kala kala an ga wani hanya mai irin sura kuma in mutum na da kuɗin zai saye ya saye ya saye ya kashi in ma ba ka da damar da zaka kai da kuma kuma an ga na kasa da shi ga sharu na shi ba ka sai ka kai kan shi ma ka yanka da shi ba in ba baka da kudin sayan san za ka yanka haka ci an ta wani kasar shi ma ga kuma shi nan sai ka daga sai kora ko ko tujiyar ka shi ma dai in baka da kudin sayan shi ma ko na kasa da awa shi ne shi ma ka ce ka sai shi ma sai ka yanka shi in ma su ba ka da sai kudin sayan su ga na kasa kasa da su ma ko dan abin da ka ta ka baka abin da ka da abuwa ya ka nan go su da biya ka da su ga da wata ta su ba sannan kuma ga sunan sai ka sai ka sai ma ka yanka ka ji da wani su ma da zai kai in baka da kudin sayan ko kuma sai Allah ya tsara sun daji da suka kawo su nan barka duk dan daji mutum shi nama da kullu shi ke nan su kuma duk dan daji mutum Allah ya wada lafiya kaga aka da duniya mun da Allah ya jira mu da kada kada to saboda haka wai mu duk da Allah ya mu da abubuwa ya ba mu lafiya cikin jikin mu ya ba mu hankali da tunani da duk abubuwa da gasu da nan gaban da Allah ya mura wanda yake cewa la kazamna bani adam wa man dawa bil bani wal bahri amma duk da haka nan kuma sai Allah ya ce yanzu abu kullu a sallah guda ne a zahar da aka bazar ba sai a kwasu su nan su dai a dole saura na tana in gayi kan kai ba sannan kuma in wata ramadana ya kama irin yanzu a yi azumi shi ke na wata guda sannan kuma sai wani Allah kai wata goma sha biyu ciki amma wata goma sha ɗaya ta ɗauki ka ciki nan sai ka gana ma kai na jira amma na bayan na ɗaya wata guda shi ba da wata goma sha biyu iya ka sauki ke nan sannan an ka dawo kuma aikin hajji aka ce ka yi amma sai ka samu ba sai dole dole ba inda Allah gana ma sai ka dole su kuma kuma amma sai Allah kuma shi kamar amma ba shi shi ka samu zakka an ka tiyaye amma sai kana da in ka samu wanda ka tiyaye kai ne sai sabbin kai duk da kadi ba ga duk tiyaye ka sauke ne wai kuma duk da Allah ya mura wannan zabuwar da ya mura da imanu bi ta waɗanda fara guda su ne ganin imanu da Allah in za a bi su kadai sun isa duk duk ba da da muka ce ga su ba yanzu ko ne irin irin da Allah ya mutum yana ganin ta isa ganin ba kamar dan da ba su ba in kana so a gane ganin da tsanar da ka zama kawo da shi ya kuwa tana da tsanar gani zai na yasa shi ko nawa ne yana su kawai mara kana ina ba a wani gani ne to a ce ba ka ga ba ka ne ba ka gura ba to ita kada yanzu in za a ce ka biya ta ya za ka biya ta yadda Allah ya yi da irin yadda tsara maka kuwa ta yanda idanun nan aka tsara su har da jami'an tsawon kullum sai ka wada da su ganin ka yanzu kaga ina nan inda Allah ya ba ku ba kai da wanga fatar da tsarkawa su ka zan guji haka aka ba Allah ko to amma sai Allah bai baka masa ba sai ba hada da karaji karaji kautawa da iska ta tuku sai ka hada da shi kaga kula ba su hada ba shi kuma in wani kai haƙƙi na yanzu ya faɗa sai ɗaya laki an kama wani gashi ne kusa da yi da ɗaya ya zama ɗaya tsaro gare ka kada wani wani ɗan haƙƙi ne sauran faɗa ba ga jana da ya to sai ya laki wannan gashi sai ka ce ko kai shi su an gamu irin wannan wanda dai su ka za a gwada abu abu da sai cikin ko ai kunne haka da shi ma in kana so ka gane kunne daraja gare shi shi ma tambaye wanda akwai maka ja shi da bai ji ya yi kowa sanin daraja a cikin jiki ko da wani yana da ba shi ya rika shi an ka tambaye wani babban mutum ne da kuɗi ya samu kansa kullu ya je kana kuma wajen da haka gara kullum kullum da shi miliyoyin kuɗi masu yawa sai da ya dawo da kuɗi da shi ka wato ba karamar neman da Allah ya fara sai ya yi tunanin miliyoyin kuɗin da shi wannan kuɗin na guda shi ne gara kan to kaga a ci ba karamar neman wajen amma lokacin ya mutu yana ta gaggafin da rayuwar kaga Allah ya rabu ta Allah zai kawo ta da ita ya ta gaggafi da mashin ko mota ko tabbata ga sunan da wannan ka daga ne daga cikin wanda ta kuce mutum akwai matsala mana fatan Allah ya kara mana lafiya wannan shine a wani nuna sun sarki yake magana akan cewa wata ni'imomin da ya yi kaga nan da ya muna wannan ni'imomin gaba ɗaya ne sai ya ce bai wannan kai ba kuma in muka yi ibadan wai kuma sai ya ce ba kyautan kwalliya ba inda ya gara ma tun da kyauta a cikin jimar da abuwa sai ya ce ba ya biya dole kuma a wata ko ba da Allah ba amma sai su biya Allah ya saboda fadala ce amma ko da haka ba su yi kaga ya kaga su a cikin da baka kaga yanzu don Allah wanda bai bada wata wa ya zalu wa ya zalu shi ya zalu kai da kai duk inda haka ka gani ba za ka yi wannan kan to shi yasa to mazar Allah walakin kanu abudun zai walakin kanu zalimina su ne suka zama azzalimai saboda duk abin da Allah ya kamata ya musu ya musu su ne suka kira su gota ba Allah ne ya kamata wannan shi ne Allah ya rufe shi wala don ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
a sai Allah madaukin sarki ya ce to bayan sun shiga wata ɗin to kuma za su zo suna kuruwa suna neman agaji to shi ne Allah madaukin sarki yake cewa a wanadau sai su yi kira suna cewa ya maliku aka ce shi malikun shi ne sunan mala'ikan da yake tsaro shi ne za su kira shi ya maliku ya kai maliku huwa kafir na shi ne wannan mai tsaro kai li yaqbi alaina rabbuka wannan lamarin na roƙo ne liyaqdi alaina rabbuka roƙa mana ubangiji sai ya muna ya hukunci ya sa mu mutu mu huta wai mutu ku ku to shi ne da kace wani liyaqdi alaina rabbuka ubangijin ka wato ne yayi muna hukunci na mutuwa wannan za ku ga ciki ala sai shi mutu aka ce ba da alfi tarafi bayan shi bayan sai ya kira ya maliku liyaqdi alaina rabbuka sai bayan shekara dubu daya sannan za a ba ku amsa sai a ce muku innakum mashikuna ai kuna nan cikin wani halaba muqimun fil azab kuna nan da wani cikin azaba din daji da halaba ai la kad jina kuma hakika mun zo muku bil haqqi da gaskiya ta halki ne ala da rasuli bisa ga harshen manzo Allah sallallahu alaihi amma walakin na aka farko sai dai mutum yau sai kuka zamo bil haqqi ka yi da mafitin gaskiya ba ku ne wannan shi da dalilin abin da ya sani kuke to kaga nan ne abin da su ne ma dai za su ne suna su ne su mutu wajen su huta saboda kaga an mutu an mutu da ko to amma sai zama Allah shi ba za ku mutu ba da ma kusa ake cewa shi mu ya janna muna kan mana abin da jin ko kada ce ana mutuwa da duniya ka abu ruwa janna ne su kuma yan mutu suna ta suna gure ina dai a mutu din a dawar duniya din saboda shi halin su shi mara mutu gari suna ganin cewa da wasu duniya sai su ba su alkhairi ne to karshe mu da aljanna muna gudun a dawo duniya wata da daɗi yanki ke sai a zo da mutuwar gaban mu a yanki da shi na akwai mai zama mutuwar kamu ba magana mutuwa a dawo su ma ɗan wuta a sai gaban suna san su ba a yanki mutuwar su ma ku gani kuma ta mutu ba magana a dawo duniya shi na ta kai to ita mutuwa kai kuma ta mutu da kanta to sai hakin ka to wannan shi Allah ya kare mu to shi ne za ku yi wannan kira ɗin na cewa wata ubangiji ya sa ku mutu don ɗaya su mutu shine zaka ji wata ayat ta fada cewa alladheena kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutun yace ba ba ba hukunta mutuwa gare su ko ko su mutuwa sannan to la yusaffu min azabiha ba a saka musu ba a saka musu na azaba ta kuma kadhalika li kulli kafurin Allah ya kana saka musu kowace kafi ba a san shi ba a mutuwa gare su ko kamar da yake fada tafsir fa in inna fa'tu dhikra sayadhakkaru man yabqa wa yajannaba hal as'a alladhi yasla an-nar al-kubra sai ce ni kun bala ya mutu ba wala ba a mutuwa ko ba a rayuwa shi ko ma'ana ba mutuwa ba rayuwa wai ba za a mutu ba sai a huta ba a rayuwa kuma ta jin daɗi shi ne ma'ana rayuwa tun da rayuwa ba ta jin daɗi ba rayuwa ba ko to shi ne ba su rayuwa ta jin daɗi sannan ba su mutuwa ba zai tuka da shi yayi a to wannan shi ne a duka dai nan wani biyu da su ce magana din cewa za su yi kira ya maliku ya kada da gara su kadin cewa ya kai maliku ko wato ubangijin ka wato ya ya hukunta mutuwa gare mu mana dan dai mu mutu sai mu ga mun huta din wanda shi yasa a imam tabari a tafsirin yake cewa imam kasa da ya faɗa cewa wata labari ya zuba shi za su yi kira su ce ya maliku da wannan aya da yake faɗi cewa ya maliku da kada da gara su kadin za su yi wannan na kiran mala'ikan don a su mutu su huta to aka ce za a yi shiru ba za a ba su amsa ba sai an kai shekara nan ya ce shekara dubu to amma da yake da aka magana mala'ikan wasu su hutu su kama wasu duk dai an hutu ba a guda ba kamar da shi da sai su za su yi haka nan ta shekara wata arba'in bayan shekara arba'in din to sannan sai kuma a cikin sannan sai a ba su amsa kashi inda su ba shi kuma ai za ku da wani cikin ta har abada sannan a ba su amsa da kyau na ayat da kuma cikin su sannan sai ce bayan wannan kuma za ku ƙara kira ya maliku nan da ya kaga ina rafa za ku ƙara kuma hayar bakin to sannan kuma sai wani yau da cikin su ikka ufiha wala tukallimu kan ƙara masa da magana to daga nan ne ba su ku ce ta gajiya ku za ku shi a cikin wato ido ta ba magana ba su magana ba fata Allah ya kai Allah ya kai Allah ya kai to shi ne walakin walakin na kasar asakun asakun bil haqqi kadibuna am abramu
am abramu amran fa inna mubrimun أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
sai Allah farashin sarki ya ci gaba da bayani yake cewa am abramu amra ya ce bai da su da wannan kakaran maka din nan sun tsara baki abramu shi ne a tsaya a tsara ba a tsara su duba da ya dace da ma'ana wanda za a yi mai tsara wanda shi ne mai tsari da suka tsara cikin tsari mai kyau don a kuma wala daga cikin ma'ana wannan abubuwan a shi ne an abura mu amana ya ce bai da su da sun tsara wani irin al'amari na makirci shi ne fi kai da muhammadu nabi sallama a cikin makirci ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama allah ce ka inna mudumuna to mu ma za mu saka musu da wannan makirci ne to da suka tsara din to mu za mu saka musu da wannan shi ne mu amma da kai da na za mu mu ma tsara namu irin sakamakon makirci za mu fi ilakin cikin harkar da su ba wanda a nan ba za ka ce wani shi ma shi ba shi ba ba shi ba kan shi dole sai ya ladabi kamar ka ce in nauna ki da kai da wa a ki kai da ba za ka ce ni ma ina masa shi ne da Allah sai ka ce ni ma zan saka maka ba shi saboda ladabi dole ka sai wannan kai dole za a fara kai to nan shi ne yake magana cewa sun tsara ba shi wanda yake shi ne saboda mun riga mun san can da basu ga cewa sun shi ba shi kala kala daban-daban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa ta wata aya wa idin kubbika alladhina kafaru li yuthbituka aw yuqtiluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin wato shi ne sun ce makisi na cewa ya kamata su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da za su yi wato su a gina ɗaki amma ɗakin ba ba ba ƙofa da shi sai a yi kada kun haka da alama wanda a kan wai shi fara da kuwa ne da dan wani shawarin su kai na daru da zuwa cikin kuma shawarin haka ku wani ba shawara shi dan da wannan ne da zai da zuwa kuma da ba nan ne yazo wani ba shawara shi ma sai shi kai wani shawara da ba ai yana da yawa yanzu kai wannan dace yan wani san da zuwa kuma kuma saboda haka kuka ce yanzu haka ne to abin da ya kamata a a samu rakumi da kirki a azama za Allah duka da yake a ta in a daure shi can sama da kuma shi a kowa rakun can cikin daji wanda ya kan daji da ba kowa shi ne wanda ba na garkuwa shi ke da dai sanya dawo shi haya haka yin wanda shi ka ɗaya mutum shi nan ba wanda suka ce a tuwa yana ma akwai matsala saboda iya tattalin an yayi sa'a ya game da wani mutum ta ga masu gari sai na ga dalilin mace kwanci subhanallah shi ma dai ce dai ba za su yi ba suka ce dai a to abin da ya kamata suka sha da su a dai sa dai manzo Allah sun madai suka shi da kai su ne su da shawaran dai cewa to abin da ya kamata su ne ko kowace kabila cikin mutanen garin a sai a nemo kabila su ba da matashi guda majalisi kan ji wannan sun gaba da shiya shi zai zama matsayin wakili da dukkanin kabilu baki ɗaya wai su taru dare ɗaya su wa masu Allah ya wannan ta'addanci shi kuma Allah ba ya ce ga Allah da Allah da yake faruwa sannan kuma ba shi izini ya yi hijira ya koma zuwa Madina to a lokacin da cikin daren sun yi wannan shirin sun zo sun ƙara an samu ko bakin manzo Allah a jiran da abuwa ya shigo wajen Allah kuma na ya aika to shi manzo Allah ya fita su kuma sai Allah ya shiga wajen barci dukkan wanda aka ce a lokacin sai manzo Allah ya fito duk da da yake ta zuwa da kan kowanne da cikin da suna suna ta aka ce wanda kan tawo da annabi da ji saddan wannan kalbi saddan fa an ce nan ko da yuna wanda sai aka ce wannan kasar da ya zuwa kowanne daga cikin da zama kai alama da aka ce yakin badar duk wanda aka zo masa da shi da hankali kaga sai wani alama da da lamba da ka da za a yi wannan da shine duk wannan mutum ne a shi Allah ya nuna shi da su shi ke kun yarda da shi yasa duk sanda zaka ka kai ma ga Allah dan sai tsakanin ka da Allah duk da ka ba ba ki dai bane ba to duk ma ciki ba garin ku ba ba gidan ku ba ba wajen ku ba ko ina duk ko su wannan ka ba ka kan da baki da kanka Allah bai ba ka ba ka dai daga shi matsala dai a ce kai ma da kai ba Allah ba a gane amma sai daga sai ka faɗin Allah Allah ne gaba daga cikin ne to magana ta kai kada ka Allah kuma da bare ba sunan baka muna fatan Allah ba mu kariya a ga cikin manzo Allah sallama to shi ne cewa a watan amru amran watan sun ƙara wani maciji fa inna mu'minuna Allah shi ma mun ƙara ba watan kaka mu zuwa ba cikin nasu to shi ne ina da kuma lokaci yayi za mu ta nace da mun dawo sai da kai wannan amana muna mara fatan da kai dai Allah ya mana ko da mu Allah ya yi muna Allah ya fitar da mu ne da mun jalawa albarka mu da Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairin da cikin wannan wata dukkan da wannan ke gabatarwa muna roƙon Allah ya karba muna albarka mu da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu da cikin bayan da yake watawa Allah kuma ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da alƙawari da yake madawwani dukkan masu neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya bukatar kowa Allah ya wajen masu neman addu'a kan kasuwancin su da sauran harkokin su da kullum muna addu'a Allah ya sanya kowa albarkar su da su gabatarwa da kuwa jagoranci masu neman ayyuka da kuma abubuwa daban-daban da su fata Allah ya sa ya mafuka Allah ya sa dace da alƙawarin mu da Allah sallama masu neman addu'a da marigaya su da nawa su ya Allah ya gafarta musu su kuma Allah ya sa mu kai imani masu neman addu'a da wasa lafiya da jira da Allah ya ba mu lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana himma da kokari mai aiki da lafiya da lafiya da ita dan alƙawarin mu da Allah sallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأجر الأجر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا الذي كرت عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين